إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي قش الله سبحانه وتعالى يا قدر حدور ما أولنا لوكتشينا amsoshin tambayoyi da kuke shura daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaqa yan uwa ganin tsawon kusan wata uku rabanmu da shiri kai tsaye daga nan amfani sai dai ku ji darussa daban-daban kenan insha Allah yau kenan muna tare da ku insha Allah kai tsaye haka nan kuma gobe da sabi izinillah na karfe goma insha Allah kenan ganin tsawon lokaci babu tambayoyi daga tambaya biyu ce kenan za mu amsa tambaya wanda suka yi kira da tambayar tamu biyu kenan in sauran tambayoyi ba su zo ba sai mu da nasiha insha Allah kenan ganin lokacin ya da tsawo mutane ba su gane amma an kai tsaye ne ganin an jima ba a ba kai tsayen shi sa wani kasa ganowa da ana iya kiran kai tsaye to insha Allah kamar da aka saba kiran masu damar kiran za a iya samun a lamba iri biyu akwai ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0162 ko lamba ta move mai lamba 90 da 4 30 da 2 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka wannan su ne abinda yanzu Allah ya muhara da wanda suke wajenmu kuma da wanda suka kira insha Allah abin da aka samu da bismillah yau yau ina ga muna 29 ne ga wata na Shawwal wanda ya dace da 20 ga wata na wata na shidda shekara 2020 bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko suna tambaya ne bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku abinda yake tambaya cewa mutum ne yana da mata guda biyu sai ke iya musu kwanuka biyu to ya yi kwana ɗaya a wannan gida sai kuma bulaguro ya kama shi sai ya fita ya yi to wa in ya dawo zai koma ne ya cika mata wannan kwanan nata guda ko kuma a gaba zai ya je wajen wancan wanda bai kwana eh wannan shine da cikin mata kullum rigimar mata kenan a yan uwa asalin tushen alaƙa ta mata biyu zuwa hudu jigon abin adalci ne adalci shine jigon abin a matsayi na adalci idan ya iya kwana biyu-biyu shi musulunci iya aiki da kwana ba tuwo ba al'adar mutane joseph ce wa take tuwo wannan na tuwo ana samun rikici da yawa kuma da zalimci wani lokaci misali zai wutar tuwon wani bulaguro zai daidaita kuma sake dawowar tuwon wanci da yawa ana haka nan ya lissan tuwon wace ce kin ga wannan biki iya rigima tun da tuwo ne aka ce tuwo kuka ce ke tuwo tuwon ta ya dawo ya za a yi to amma idan aka koma jigon abu na cewa ana aiki ne da kwana ba tuwo ba don haka kenan idan ya kwana ɗaya sai ya bulaguro kwana biyu ke da ya bulaguro kenan radda ya dawo sai ya koma wancan gidan ya cike mata bashi da take bishi na kwana ɗaya a kuma su hirar banza wacce a ayo ba koma ba wace ba koma ba ba ba bace ba ci gaba ne na adalci wani yakan kawo rikici da yawa da mata tsakanin mata biyu ko kishiyoyi wani lokaci wata ta ce bata ko bata da ba don abin al'ada shi iyawa ya aiki da wani wata ta ce a tuwa ake aiki da shi to shi shari'a tana aiki da kwana ba tuwo ba idan kwana bibi yake yi kurin idan Allah sa ya kwana ɗaya idan ya dawo zai ciki kwana na biyu a gidan waccan da ya barta tana bin shi kwana ɗaya wannan shine adalci kuma ya yi kare zalunci a haka kenan kenan ba wani dabara da zai ya ce ya hausa daga ɗakin wannan kuma ya dawo ɗakin wancan bai da wannan zamani inda yake nan zashi amma a wancan tsarin da ake nan maganar tuwo da gangan wani lokaci kuma dangan bane ba ya katari ya zargi ya shiga wani lokaci wani ba dangan ba katari ake kuma da dawowar tuwon wancan na samu wannan matsala wani lokaci wani sulu da aka yi haka shi tsakani ga Allah ce wallahi bai yi banan gamba yake ba amma da aka riba bulaguro da yawa da yake yi sai da wani kwana ɗaya ɗaya ta ce bata yi dabakun zalunci yake to kaga amma a wannan tsarin na shari'a na daidaici idan kwana ɗaya in ya dawo cike mata ne ba wani wannan tuwo tuwo ko ce mata kai tuwo ta ba ta wani tuwo ta kai mashi ma mai matsalar tuwo kuwa tuwo bai cikin wannan mai abin tsari wannan shine yan uwa hanya ta kauce ma rikici na irin wannan zama na mata biyu ko sama da haka kurin su sani ƙa'idar adalci asali ma biyu ɗaya na na ɗaya ke ɗaya nan kana nan gobe kana haka ya zama to wannan duk da ba hana ba ma kwana goma goma za a yi dai ko ta aminta kwana ta goma da yi bane ba amma asali tushe abin kwana ɗaya ne to mun al'ada mai ta mai da kamar shari'a ce kwana biyu ba shari'a bace ba kwana biyu a al'ada haka aka saba amma asali annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya ke yau iya wannan gidan gobe iya can kaga wannan ya baka dama kula ma da iyalanka kullum ka san abin da yake sun sani mai kwana hudu in ma wata kwana shidda ka haka an ji marmar shi da labarin ta da abin take ciki ba amma kwana ɗaya ko ce kana da kana tare da su kusan abin bai kai tsawo da yawa gaskiya shine wannan ko in wuce kwana ɗaya wannan sulhun ku ne in ma bibi akai ba ce lahi bane bibi ma dai ko nuna amma dai aka dai dai ne an ƙara kan ɗaya to wannan sai a adalci amma wannan ɗaya sai a cikin mutum na biyunta haka zai wallahi alam in kuma ya biya ƙari yanzu ko sai gaba na'am to sai tambaya ta biyu su kuma mai tambayar ga abin da yake cewa mace ce tana son wani mutum namiji tana son ya aure ta shi kuma mutumin bai da kuɗi wai tana iya ba shi kuɗi ya aure ta
to shi yan uwa a musulunci da nasin qur'ani nan manzon Allah kadai aka ba shi damar arme ba salati mace ta ba da kanta kurin kyauta bayan shi ba arme bilis ba ko biyu idan ana arha ko nawa akwai masu ganin rubu dinar shine karancin sadaki kuma masu ganin cewa a duk abin da zaka bada aka ba mace matsayin sadaki ko nawa ne kudin sadaki yayi amma ba shi kyauta na asalin magana ta rubu dinar nasan hadisin da ya kawo akan sata ne magana mai rubu dinar karkin dinare kwatakin dinar yanzu misali idan ka ɗauki dinar misali a jika saba'in da wani abu da yake karam hudu da wani abu ne kenan shi dai a takaice zai baka kusan me ake cewa jika wajen kusan dai goma sha bakwai sha takwas zuwa dai jika goma sha wani abu ne a takaice zai kama a takaice dai kenan kasa da jika ashirin ya yi to a kan haka wannan masu ɗaukar rubu dinar he ya yi sadaki to kenan in aka ba da rubu dinar shi kenan saura ta ƙara ta cika iya misali gidan alfahari ne ko ta tana son alfahari ka a ce ba da ko biyu ba ana son kuma a gwada abin isa kai kuma baka hali tana son ka eh misali ka kawo ko da jaka ashirin kin ce ka sa misali ita kawo jaka ɗari biyar ta ƙara ta ci ga abin da aka kawo na kuɗin sadakin ta wannan kai dai ka san amurka da sadaki ya yi amma a muka koma tushe na asalin magana wata inganta annabi zana ya ba da damar armi hatta da zobe na bakin ƙarfi karkashin wannan ake bayanin cewa duk abin da Allah hore ka bada jika biyar ka bada ƙasa da haka bada he ka bada a gama da jika ɗari biyar da ta kawo he ya ce ga sadakin wanci amma dai a ciki akwai naka amma haka banza bilis ba a rumi bilis ko sadaka gaskiyar magana kenan wannan shi wani kwanta goma gyara
na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan wai a musulunci da hula da rawani wanne ne ya zo kowane akwai shi akwai hula akwai rawani amma babu wani wanda nasi ya tabbata ya ce ga kamar da ake ce akwai surori da suka zo marasa tushe marasa inganci ba ma da rauni ba kirkire ne aka kirkire su don a sa rawani na sallah mai rawani ta yi sallah da ba da sallah saba'in haka zuwa kawai sallah saba'in a kan wani mai rauni mara wani wani abubuwan sun zo da dama amma ba mai tushe daga annabi sallah sallama da haka kenan abinda abinda ake bukata a yi sallah cikakka rauni iya cikin ladabi na musulunci haka sa hula an ce ba manzo Allah bai yawo haka nan kai a buɗe ba cikin aikin hajji ba iya yawo da ma da rauni ma da hula ba wani bai zama dai kanshi ba komai haka nan kenan akan cewa rawani ko hula kurin kaya ne na musulmi annabi iya sawa amma babu ta fadala da ta zo ta musamman ta ladan rawani ko ladan hula gaskiya babu su tabbata ba a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan nisabi ne yace wai nisabi kamar zakka ta kuɗi yanzu nawa ne yake kuma nawa ake huddawa
To, misali dai kusan kwanan na tambayi masu abin zinare, hanzu mu da muna ɗaukan tsaka-tsakiyan mayanki na abin finikin kuɗin ita zinariyar. Kullum muna muku bayani ita zakka nasi da ya tabbatar da shi, annabi salama ya bayanin abin da yake zakka sai ka mallaki dinari ishirin kuma shekara ta zagayo kansu. Asalin tushe haka nasi ya kawo dinari ishirin. ba ce ba jika kaza ko naira kaza ko dolar kaza ko a maganar dinar annabi magana to yanzu kenan wanda ba dinar ba na kiyasi da ake kan sauran dukiya irin kudin da kuke da shi sai a diba a yau nawa ne shi kuma an diba abinda an raga malamai sun sun yi bayani an tabbatar da dinarin shari'a an auna a ma'auni na zamani iya ba da garam hudu da yanci 25 garam hudu da kwata haka yaunin dinarikin shari'a kenan akan haka idan aka ɗauki garam hudu da yanci da aka ce da abu kenan an tambayi kudin garamkin zinariya an san kudin shi to da aka gama wannan garam hudu da yanci 25 so 20 don dinari ɗaya ne garam hudu da yanci 25 in kai kuma so 20 kaga zai baka garam 85 kenan garam 85 shine yanzu in ka san ka san kudin ka san kai zakka ko kai zakka ba in a ina kake kana Najeriya ina kake a duniya sai ka dauko kudin ka kaga kudin ka valar su matsayin kudin ka zai iya sayan zinariya garam 85 idan kudin ka ya kai sayan zinariya garam 85 kenan zakka ta kama ka in kama da wannan kudin kuma in sun shekara misali kenan an zama na daukan kudi tsaka tsakiya na kyanzumin ne kenan a yanzu in kana da miliyan guda a yanzu muna yau kenan 29 ga watan shawwal 2041 wanda ya dace da 20 ne ga watan 6 2020 kenan a yanzu in kana da wannan kuɗi in ka mallaki miliyan ɗaya da jika 275 'yan miliyan dai san sosan kenzimil idan ka mallaki 'yan miliyon dai san sosan kenzimil yan miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar idan ka mallake su bayan ka mallake su kuma in sun shekara idan ba su shekara ba a misali yau nisa miliyan goma zaka ba ta kama ba sai baɗiwar haka kenan radda kuɗin ka suka kai nisabin na zaka miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar daga ran nan ne in shekara ta zagayo ya ce kenan zakka ta kama ka wannan shine abin zakka kewayewar shekara ka mallaki wannan kuɗin to idan ka mallaki wannan kuɗin kuɗin ka san kai miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar wannan wannan mutumin najeriya ne a ina kake a duniya kurin ka tambaye nawa ne kuɗin garam kin zinariya idan mutum ya so ya san nisabin zakka ba wani wahala da yawa kurin idan ka tambaye in a ina kake kana france kana alman kana saudiya kana niger kana najeriya sai ka tambaya ƙasar ku nawa ne kuɗin garam kin zinariya haka ce muka ji ka kaza yake ko naira ce dolar ne kaza naira ce riyal ne sai kaga kudinka zai iya sayan garam 85 in kudinka ya kai sayan garam 85 kuma sun shekara shine zakka ta kama ka kuma abin da ake huddawa ana hudda daya cikin 40 suna ta rubu dinar shine zai baka daya cikin 40 ko ka ce kashi in misali abin da lissafin kalki na mashin ya kai hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari ɗin miliyan nuna ya kai muwan de virgil sank pursa muwan de virgil sank pursa inda mashi ne za ka hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari mu a gwara-gwari shi ana ake cewa dukkan jika tana da dala biyar dala biyar sau nawa take jika guda sau arba'in ko shi ne aka din jika dala biyar a jika ɗari jika biyu da rabi a miliyan guda jika ashirin da biyar haka ake huddawa wannan yan uwa kullum wannan abin haka yake in nawa in duk canji da aka yi kullum za a hudda kai shi ɗaya cikin arba'in ne kuran duk ofisin kin ɗaya ce amma ina kai zai baka haka nan abin da bai canza garam wannan kullum garam tamanin da biyar ne abin da yake canza a shekara zuwa shekara maganar ta kuɗin garam kin zan zai ce maka an malaman sun ce mu zakka an kama da kaji kama su wani ce maka ma ce jika ɗari biyu ce da ta yi kama ba kama ne ba malamin shi shekara nawa da mutuwa abin da ake nan da wayanmu da wayanmu muna ana sayan garamikin azurfa 300 100 jika 2 jika 3 yake yanzu jika 16 17 har 18 har 20 ya ce da halin shi yanzu muka dauki ma a zaman 15 azurfa ko zinariya ke zinariya zinariya yanzu ne ta kai valar a da nan da yan shekaru jika 200 ma yau ta zakka amma a yanzu ba ta yi a yanzu sai kama da ki miliyan 1 da jika 275 wannan duk inda kake kudin ka in ya kai zaka ta kama ka kama ne baka hala mu an ce jaka 100 ku ne biyar ne a'a duk abin ana magana game da dinari 20 na shari'a shi kuma dinari 20 na shari'a a yanzu ya kama bai canzawa an auna gram 85 ne abin da yake canzawa kudin shi to mun dake kudi na tsaka tsakiya muka dauka muka samu miliyan 1 da jaka 275 ina fata an gane
na'am to a game da zakka wani ne yake tambaya cewa wai mutum kamar in ya hudda kudin na zakka wai iya iya sayawa ma'aihiyar shi magani a ciki?
wa ma'aihiya da tsoho da tsohuwa a cikin uwa kudin suke da haƙi wancan wanda ka ɓoyin wanda ka ajiyan su suke da haƙi a ciki ba kudin zaka ba na ka ba wasu bayan Allah daban uwaye ba su cikin zaka a wancan uwa kudin za a ba su za a saya musu magani a ba su abinci wannan zaka kuma ya ba yan waje gaskiyar magana na'am to sai wani kuma ko na wajen ma baka tasarrufi misali kudin zakka ta kama ga shirin hunda baka zuwa ka so min dawa ka bani ka ce ga buhun dawa a kudi zaka bani gangariya eh baka ba mutun dawa ka sai dawa kushin ka ka karaba kudin zakka a kudin zakka wanda ka ba shi ke tasarrufi da kanshi shi sai abin da yake so shinkafa ce wake ne da hatsi ne baka saya mai ka bashi an ka saya ba zakka ka wadda ba ka bashi kyauta ne ko sadaka ta hatsi ko shinkafa zakka tana nan a cikin kudin
na ci gaba to sai mai tambaya akan layya wasu wata bayar Allah ce take tambaya akan layya cewa layya wai mutum sai ya tsaya wa ma'aikin shi kwana zai hau to in ya tabbata haka nan ne ta ce su biyar ne suka yi kudi-kudi suka tsaya wa ma'aihiyarsu amma ita ta ƙara ta cika kama jika arba'in ta ƙara suka saya mata suka saya wa ma'aihiyar tasu layya kenan in wannan ta in ba ta yi kenan sai ta so wata daban ko a haka ta huta wannan sun ce sun samu ta sun ba ta sun ba ta agaji sun taimaka mata har ta wuce shekara bai nan ba ta kaga shiga goma shiga bai ga sai mata laya wannan kurin ce mun taimaka mu tsohuwa ta sayar gwal dai kuran ba ko kan ta laya ba in ta yi haka kenan ta huta ta ai ta ta wannan huta wanda sai ta sai ta saya wa ayyar ta ta kwana abin ne shi kullum mu gane mu kwana jugo tambaye ka na'am in zan yi layya hina saya ma'ahina ko ma'ahiyata haka ce tambaya yawwa asali yanwa dukkan abu na ibada da Allah ke nema bawa ya yi kai da aka baka halin yi kai ne furut kai ne a gaba haji hatta da haji da layya kai da Allah ya ba duke kai Allah ce kai kaza wajibi kai kaza kai na farkon tambaya a wajen Allah to illa layya bata da matsala mai wace matsala ta kana iya zuwa ka so misali kudin ragu guda gare ni ya halitta ya an shar'anta kana da dama ka je ka so rago ka ka gidanka da kai da babanka da babanka hakanninka me abin kimi na suke baka suwala ba wani matsala eh rago guda kada ka so gaba ɗaya baba ga rago a yanka na layin mu ne kuran shikenan yayi kuma to me abin kimi ka ce a ka saya muni za ka farawa ko za ka farawa ta rigima ba wani rigima kawo kada gaba da gida a yanka kowace kuma laye ce a wajen Allah an ba da shar'anta laye da dabba guda a rago ne da akuya ne akuya ce timkiya ce duk ɗaya ne bakin halin kuma na Allah zai baka lada gwargwadon niyyarka kaka diba dan akuya gare ka hashi Allah baka sai ka yanka dan akuya wannan yanka kata rago ka ɗari biyu ka yi shalada a wajen Allah in ka da halak ka idan Allah Allah ya ke me niyyarka kuma da halaka da ka sai abin wannan haka mutane kakka ba kanku wahala su da yawa mutane da ba kan shawala tunanin iri iri ka ɗauka kan kargima a ka yanka abin da Allah ya baka kuma da wani tunani wata al'ada muguwa a nan sai ka ji ana misali mutum halin shi ɗan akuya saya a'a wane ya yanka ɗan akuya ya yanka wa wani akuya suka yanka gidan wane wannan shari'a ka aibanta wannan zai soki wanda ya laida ɗan akuya ya soki shari'a Allah domin Allah ya ba dama annabi ya bayani ya halitta bakin ladanka kenan kuma ka ba wani abin aibanta idan ka ce ka aibanta mutum ya laida ɗan akuya wallahi shari'a ka soka eh shari'a ka so sunna ka soka haka mutum hankali kuma abin da Allah ba shi kenan kuma Allah ta yi na kenan layya kana iya sayan guda a gidan gaba daya tsoho ko kuma misali ku dama ne alama kowa mai karamin karfi ne ba mai isa rago guda kuma zan da jero ita sojan nawa ka kenan ba mai isa rago a cikin su balle ma ce lai shi ba mai isa rago kenan ku ne wannan ya ku ba tsoho a taimaka mishi shiga gongon shiga nan ce ya gama sai lai wannan kun ba shi kyauta shi kuma sai laiya shi laiye shi ko ta laiye ta kuran
na'am to sai wani shi kuma ko in ce wasu daga cikin almajirai masu sauraron ka suka ce wai suna so a fassara musu ayoyin da ka karanta a huduba ta ta idi da ya gabata
kajuwa a ciki na karanta aya ana ga cikin suratul mu'minun ne inda Allah yake magana akan cewa dan adam yi hankali kai zamantoci hatta idza ja ahaduhumul maut kana nan ana kira baka gyara ba sai lokacin da ajali ya zo kenan ajali ya zo mutuwa ta zo qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakat sai ce Allah a maidan duniya kai nan baka gyara ba ana ta kiranka ana ta kiranka har sai ajalin mutuwa ka ta zo an zo ɗoka ranka za ka nemi a baka dama ka komo ka birji'un Allah a maido ni la'alli ya amalu salihan fi matarakat Allah a maido ni duniya don in gyara cikin abin da ya saura na kwanaki na Allah Allah ta ce kalla wani Allah ya tsawatarwa game da wannan nema nashi na maganar ya komo gyara baiwa yaushe za a baka dama an ma kira tun kana da rayuwarka an gaya ma an gaya ma kai ta wurin kai ka ki imani sai yanzu ta kare ka rika nema ba ka dawo duniya ka gyara ita kalla ta innaha kalimatun huwa qailuha kun wata kalma ce wanda yake wadinta ne yake ba ta mai amfani komi ya ka anwa kenan duk wanda bai gyara ba rayuwar shi bai amsa kiran Allah ba bai gyara ba addinin shi iyakan abin da Allah bai so sai ajali ya zo tabbas zai nema a maido shi duniya abin da kuma ba zai yiwu ba a maido shi duniya a can kurin innaha kalimatun wa qailuwa kalma a ce kurin ya hudunta ba ta mai amfanin komi yace me zai wakana yace wa min wara'ihim barzakun ila ma yub'athun ana daukar ran shi ya shiga wata rayuwa ta barzaku barzaku kenan wata rayuwa ce an bar duniya kuma kiyama ba tashi ba yanzu kenan Allah ya yanke dama ta kare kira na anan kahin damar ka ta ƙare yi ƙoƙarin gyara sai Allah yake cewa fa'iza nufaka fi sur ayo na karanta ne a hudu kenan fa'iza nufaka fi sur idan aka yi busa a cikin ƙaho kiyama ta tashi kenan ta Allah ya wakilta mala'ika na musamman mala'ika israfil manzan Allah ya ce kaifu an'um wa sahabu laƙarin multazin da ƙarnihi ya mana ya tazir izini mana magana dai manzana ka ce sahabbai ta ina zan samu nutsuwa in shanta ke alhali mala'ikan wa mai kaho kahon a bakin cewa tuni kahon busa kowa ya mutu kowa ya mutu ko a tashi iyanan a bakin mala'ika israfi manzana ce kahon tuni a bakin shi kuma ya karkata kuna iya jiran uzini busa ya busa kowa ya mutu manzala ce to ni da nake cikin wannan halin ina ni ina samun shantakewa in nutsu shikenan a'a yace fa iza nufikha fi sur idan aka yi busa a cikin kaho annan rana Allah ce fala ansaba bainahum yawma idin wala ta'lim a ranan babu wani dan wani jikan wani wana ne kakana ne babana ne tashin farko kowa zai kado ka annahum jaradun muntashir kaman fara da an ka buga zasu bu wannan ta gabas wannan ta yamma sai daga baya kuma san alƙibla to haka kiyama an da tashi kowa ta kan shi da ta kan shi yamma firu mana abi wa ummi wa wannan mutum zai gudu ga uwa da uba da ƴan uwa kowa ta kan sheki aka tashi an ga ce babana babata ɗana matata to ta yi kyau ka sai da ka gaba ne to kan daga baya sai ka gani mun su kwanan duniya an ka an ka watsi aka tsore zo sai ka zuba da gudu sai ka baka zaka tana ko wani a baya ko mata ka ka neman neman su daga baya amma tashin farko kowa ta kan sheki yace Allah ya ce kenan aka busa har nan babu dangantaka tsakanin bayi ba mai tambayar wani tashin farko don haka Allah ce faman saƙulata mawazinu faula ya kahun mafulhu wanda ma'auninsa ya wuni su ne suke samun babban rabu duk wanda ma'aunin ya wuni iya samun babban rabu gobe kiyama kowa ne ta faman ba wani dan wani jikan wani kurin abin da ake nema ka je da aikin alkhairi ma'aunin ka ya wuni idan ma'aunin ka ya wuni shikenan kana cikin masan babban rabu kurin gobe kiyama yace amma wa man khaffata mawazinu wanda aka zo kiyama aka yi awo ma'aunin ba shi da yuni ma'aunin kayan kaɗan ne fa ulaika allazina khasiru anfusahum wannan su ne wanda suka tabar da kawunan tun a duniya sun taɓe kuma fi jahannama khalidun za su dawwama a cikin wutar jahannama ga su a wuta ba a bar su ba suna cikin kuma talfahu wujuhahum nar wuta ta tarka lasar huska tana kona su tana konawa hum fiha kalihun ga sanan rushin kyau ake sabanta maka ga sanan a cikin wuta gayau da haƙori shine kalihun an yi gayau haƙori a buɗe leɓen sama da ƙasan buɗe haƙorin haƙorin Allah dan ya azabtar da ɗan wuta Allah ce sai an mai da shi ƙato jirgege gari guda ruwa ta inganta ta za a mai da ɗan wuta dutse haƙorin ɗan wuta ne mace kamar dutse dutsen wuta haƙorin kurum haƙorin kurum da ɗan wuta za mai ƙato gari guda don azabar digiri ya shiga da kyau sai sabata maka a wannan girman gasu nan ga yau da haƙori ɗan wuta wan fiha kalihun a wannan hali Allah zai mace musu alam takun ayati tutula alaikum fakuntum biha tukadibun bayina wannan hali da ku samu kanku kuma ganin tambayoyin ba su da yawa kuma mutum guda ne mai ɗaukan waya zan ɗan ida kenan sauran ayoyin ganin duk da ba halin tafsiri ba ne ba amma ganin yau muka fara karatun namu bayan tsawon wata uku da tsaye da karatu sai Allah ya samu ka dawo subudu kenan insha Allah kuma gobe ma za mu yi shi sai insha Allah ta ganin kenan babu tambayo a wajenmu kuma mutane sun mance da ana iya don sun saba shi ran kasa ta kudu musu gani sun saba shi ran shiri ba kaɗe bane ba sakin zamu ida aya insha Allah sai Allah ya ce alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukazibun shin ba karanta muku ayoyi na ba kuna duniya kuka karyata kuka ce ba gaskiya bane amma ku karyata da annabawan Allah ko ku karyata da masu wa'azi ba magana ga ci a za su ce rabbana ghalabata alaina shiqwatuna ya Allah tsiyatar mu ce ta rinjaye mu tsiyatar kin dalilin shiga wutan wannan shirin jaye mu muka muka muka karyatar da ayoyinka Allah wa kunna qauman dhalin muka zamanto mutane batatu muka muka bace ya Allah dan haka rabbana rabbana akhrijna minha an suna neman Allah Allah ka hudda mu daga cikin wannan wuta fa'in uduna fa'in na zalimun Allah mun yarda zai don kame da mu duniya muka zo muka sake shegantaka muka sake aikin mara kyau muka dawo yanzu mun san mun zalunta kanmu dama a zalmi ne ai dama Allah ya gaya muku wasu zuwa wajensu ya amince su duniya in su gyara ba ne suka yi zalunci alhali dama a zalmi ne za su ce Allah mai damu an ka hudda mu daga cikinta an mun ku fa'in uduna fa'in na zalimun muka koma kallahinmu kuma mun san mu ne a zalimai wannan kalma kalma ce kazama mara kyau da Allah bai santa Allah iya hushi da wannan kalma ta bai santa mana kalma ma qala khasaw fiha wala tukallimun Allah zai musu kora irin kora kare ikhsa asalin ana kora kare ta ne Allah zai musu kora ta wulaganci ku tahi Allah zai ce wala tukallimun karma kuma na magana Allah bai san ma maganar su suna cikin wannan halin azaba suna neman rahama ta Allah Allah zai musu kora ku ta yi ba na kan maku mun magana Allah bai bukatar ma magana su ta neman wa abai da ta duniya su gyara in su gyara ba kaza kaza ne Allah ce ku tahi ku koma kan ma ku muna magana suke gaya musu wani daga cikin mugun aikinsa a duniya ci innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna halinku a duniya akwai su jama'a wani bangare daga cikin bayina suna kira na ya ubangiji sun yi yi imani Allah ka gafarta mana ka ji kanmu Allah kai ne mai jin kai ai su kurin nan kinan bayi masu imani masu bin dokokin Allah masu imani da Allah da neman gafara ta Allah da neman rama ta Allah ko a duniya fatakhastumum sukhriyan sai kuka dauke su abin ma shigantaka eh ka an gansu ga sanar ya kaza wannan kaza ya kaza ana gwada abin da yayi wani magana sa kayan shi ne wannan siffar shi ce ana aibanta shi a wannan yayi kaza ga san dai irin kalmomin aka sani wannan ustazi ne ma wannan ustazi ne ustazi ko aibanta wandan shi ko gemu da ajin sunna ana mutane asalin mutane iya suna ce aje gemu ya aje a kamar abin sabon addini bayan manzo Allah ce aje irin maganar sutura ka ta ja kasa ka daga duk wani abubuwan ka nawa suke mutane suke kansu shi dai za a ce ku koma Allah ta bana buƙatar maganar ku ga bayina na kware a duniya kun musu izgili fatakhastumum musakhiriyan kuka ɗauki bayina na kwarai akan abin izgili kuna musu kullun zolaya da shegantaka hatta an saukum zikiri har kuka bar shi manta kuka manta da galgadi da ake ana kiran ku gyara yin shegantaka da izgili ga masu imani ya mantar da ku da kiran Allah to wannan halin kenan za su shiga Allah zai ce wa kuntum minhum tadhakun hamma kuna musu dariya kuna ki masu imani abin wa shegantaka ana musu dariya to Allah zai ce musu inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru a yau wa'annan bayinawa da kuke ma shagantaka a duniya kuke masu izgili Allah zai ba su sanar da ƴan wuta cikin bakin cikin wuta to wa'annan bayinawa da kuke ma izgili da shekaru musu dariya yau na saka musu da sakamako bi ma sabaru dalilin haƙurin cutarwa ku izgilinku wulaƙancinku sun yi haƙuri sun mu dokokina sun imani da ni sun neman gafarata da daramata dalilin haka Allah zai ce a yau ni na saka musu dalilin haƙurinsu da menene ya ce annahum humul fa'izun wannan sun masu babban rabo wannan shine a takaice ayoyin da na karanta yana ga ba hudu ba a cikin sallah ne yana ga alamu ya Allah tunke mu
to sai wani shi kuma ba Allah ke tambaya cewa wai me hukuncin mutum musulmi wanda zai halattar da abin da haram kamar misali ya ce gaba halakti me hukuncin ai an uwa abu ne ijma'i malamai ne ba wani sabanin mazhaba duk wanda zai halitta haram ko ya haramta halak abinda yake tabbata kowa sa abin nan haramun da nasan kwanan sunna ka zo ka ce a halaka ne ba an ce haramun ne to wannan kai tsaye kana kafirta abin da ya sauki kana iya ce mutum ya yi gwanda ma wanda ya zane ko wanda ya sha giya ko wanda ya wani aikin da abin da na haram na gwanda ka aikata haram laihi ne babba da azabar Allah amma laihin shi bai kai ba laihin ka halitta halitta haramta haƙin Allah ne ko misali abin wannan halaka ne ka ci haramu ne uwa wannan babban laihi ne kuma ijima malamai ne duk wanda ya halitta haram kafirci ne abinda kowa sa abin haramu ne ba saɓani kai shi Allah ta bikin Allah matsari
Abin shi ya ce yan amishi wa'azi to ban ji bai sauran fiye ta cire. To sai wani ba Allah sai wani wata baiwar Allah sai take tambaya cewa da Allah ya arzuta ta ta samu mota ta saya. To dai ta samu mota. Alhali dama da fari tana da farmi. To yanzu in ta dauki mota sai take fargaba. Wai malama ta addu'a zai bata ta fargaba fargaba.
To da farko dai ta tsaya ta koyi motar da kyau, a koya mata motar da kyau. Shine babban abu. Kai zaman to faramin farmi ce kurin ta aljihu zamanto farmi ce ta hakika kin iya kwandidukin da kyau kin iya matakin farko kenan abin da yake rage mutum tsoro irin kalma ta hasabiyar lawa ni'mal wakil dole shi jin halin tsoro ne tana ba mutum damar kama jikin shi hasabiyar lawa ni'mal wakil ka dogara ga Allah Allah ya isa maka kuma da abin dogara Allah kun da dogara ga Allah ki kun da kowa yake yake ma ki tuka kake damta da hankalin ke kan wani tsoron wani abu duk tsoron ke cika abin nan shine kuran to gara ka tayo tasbiyar da wani malaki na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa eh kayan osho ne je ya saya ya sayi kwamfule guda haka ko biyu to da ya zo shi kahin ya ya sa su ya ce he wanke shi wurin wankewa gudan wandan wurin matsa sai ya dinga cicirewa to sai ya ɗaya shanya shi dai haka nan kuma daga baya sai ya kai ma mai wandan washe gari ya ce kai wandan ka gaskiya gashi inda yake ciki gashi gashi ba na kirki ba ne gashi sai ya sauya mishi ko kuma su raba asara sai shi kuma mai wanda yake sai da wanda yake sai da wanda ya sai da wandan ya ce a'a shi kawai ya riga ya sai da ai ba haka bai bashi to sai dai yake neman wayya ne da ai wannan ya samu mu shari'a gaba da gaba ko ta labarin shi wannan wannan mu shari'a sai samu shi wanda zai tabbatar da abin da hudu ka san mutum ya baka labari ya zama to shi ne hudu haka nan iyayewa ba haka bane abin inda ya tabbata cewa wannan wandan kenan misali ya riɓe ba shi magana kenan ko kenan wani ya imi dogowa dan ba mai sayar da bibi ba amma an wa wani abu ne daban ya sa mashi ko wani wanda wani abubuwa ya samu matsalawa dai ya dace da aka diba abin wannan shari'a ta ya bukatar shari'a kurum yanzu ya muku shari'a sai ya diba gaskiyar magana ya bincika wannan shine abin da kenan wa za mu haɗi kan wannan mas'ala sai yan uwa kamar da na gaya muku shirinmu yau ne na harko kai tsaye bayan wata uku kenan babu tambayoyi wanda muka aji wanda za mu karanta a yanzu sai wanda yan uwa suka yi waya kai tsaye ne su ne za mu iya ɗoka a bada amsa kuma matsalar su ma yan uwan ganin an saba da sa darasi ba gane ma kai tsaye ne ba kai tsaye ne shi yasa kenan su ma yanzu ba kowa ba zai gane ma da cewa kai tsaye ne ya tsamanin kenan an sa ne tsohon darasi ne kasa sabon darasi ne ke wanda ya kira za mu amsa kuma idan ba a yi kira ba ma za mu yi ƙoƙarin tsedawa kenan inda ba samu kiran ba sai mu cika kun da nasihar mu wanda za mu iya yin nasiha har lokaci ya zo illa ɗan kullum muna magana in aka ce nasiha ce akwai nasiha wani sananna wanda kullum cewa wannan sahabbai kamar da tabbata cewa idan suka gama a dukkan wurin gamuwa dama na musulmi gaba ɗaya ba ce addinin nasiha dukkan musulunci gaba da nasiha ta jigo duk da muna nasiha muna nasiha ma an samu wanda ya gane kenan kai tsaye ne ya kira muna iya dokan waya tashi ana iya dokan waya kenan ba shi amsa amma dai cewa kai tsaye ne ba darasi bane ba tsoho aka sa yau muna 29 ga watan shawwal ta 1441 wanda ya dace da 20 ne ga wata na shidda shekarar 2020 kenan kai tsaye ne muna fata an wa kenan za su gane da a darasin namu insha Allah bismillah wani ya kira na wata bayar Allah ce take tambaya cewa ga game da rakata alfajiri ta ce wai idan ta huce mutum ana iya rama ta koko a'a a'a ita ana yin ta ne illa cewa misali mutum makara ya sallar asuba da ya zo masallaci misali an ƙare sallah kai an kaza masallaci an har sallah asuba kana da dama ka bi liman a yi sallar asuba da kai domin an hana yin nafila kuma su koma geyi su bubbuga ta gab gab gab su kai su bi liman wannan an hana bai dacewa an tara sallar farilla manzo Allah ya ce babu sallah ta farilla dan haka kenan ka zo ka bi liman a yi sallah da kai bayan an kare sallah wannan akwai ruwa tabbatata annabi ya bada dama ga wani sahabi da ya kai sai ka koma gehi kakka dusa nafila kai tsaye bayan farilla sai ka dan koma gehi sai ka sallar ka tarkatar fajar kayi ta an misali mutum makara ce ya yi duka ma sallar biyu ba har ta hudu to shi ma idan ka tashi kana yin itar katar fajar kuma ka sallar asuba ya tabbata nan sallar salama da ya makara har ta hudu zai rana mata da su kaga ya anan da ya tashi sai bayan kiran sallah sai da ya katar fajar to kun yi sallah ta asuba kenan kana yanta amma haka ka zo ko da ganko ka bar ta ne an sallah saboda an kare da ran ta hudu gaskiya ba wurin ta bane ba ina fata kenan za a kokarin gyara kun babu lahin kuma wani ce maka ba yi ma kamar akwai masu cewa sun ga mutum ban sallah asuba an sallaci ya koma gihe iyaye su ce ba yi wannan ra'ayin wasu malamai ne amma ya saba sunna tunda wasu ra'ayin iyaye sun fata malaman ba sama da annabi ya tabbatar da haka nan kenan wani ce maka ba yi ce akwai nasan sunna annabi ya tabbatar da yin haka nan to wani sahabi ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah mutumin an sa sallar asuba sai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallar asuba bi barkatul fajr ban sallar asuba sai kuma giya sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi misalin mun ce kake bayan sallah asuba ya hudi mishi abin da aka yi annabi ya tabbatar mai da abin da yi kenan akan haka idan mutum makara ce zo masallaci zai bi liman kai tsaye an hana sallar nafila ana sallar farilla bayan an salamce ya sake amma kai da sake tsaye ya sake wuri in ya so sai ya kawo sallar shi ta daga alfajar ina wata nan waya gani wannan shine
Na'am, malam wani ba Allah ne ke tambaya game da maganar tunkiya wai. Tunkiya in tana da ido ɗaya amma ɗaya yana gani ɗayan kuma ba sosai bane ke gani wai. Ana iya laye da ita ko kuma sai a sauya ta yayi.
kurin inda ido ɗaya ne kurin annabi hana batalaya mai ido ɗaya kurin batalaya inda ido ɗaya ne
Na'am, to sai abin ne kuma yawa.
amma magana layya iya daga cikin aibu wanda yake guda hudun da annabi ware kun san musu layya ido daya gurgunci a hili karara ramamma kanjamamma eh da mai ido da suna cikin abin da sam sam layya ba ta yi ba eh wanda ta tsuwa ko ta rashin lahiya gangariya ta yi gajab ko ido daya ko gurgunci wanda tana kasar tana kasa wannan san musu layya aibu ne wanda san bai layya kuma
sai wata bayar Allah take tambaya cewa abinci na kantin haka wanda ake yi na yara wai in aka baka ka iya ci to gaskiya abincin kantin na masu kantin kin ne yaran da aka kawo wa da na shi wanda yake kula da su wanda yake musu abincin wannan iya ci ba lahi bane ba kamar da yake dukiyar maraya man kai kai kula da ta dan ka ci abinci ba lahi bane ba amma doka ai kyauta ana ba wanda ba su ba suke da haƙƙi akan shi shi ne aka ce da tunun wakin don haka aka cin kayan jama'a eh ai hakuri ko je sai na shi gaskiya wannan a barwa yara masu shi gaskiya shine gaskiya magana musamman da ma abin dukiya ne dukiya a tara dukiya da su gaskiya ba haka bai halitta mutum ya so da ya san tsira kai halakar da kanshi ya guje ma cin wannan kayan
na amma la sai wani yake tambaya cewa kamar in an karanta hadisi ana cewa albani ya inganta shi wai waye albani
na musa ana ga ce albani akwai albani wanda ya sha malam bahaushe na zaria asalin albani a malami da shahararre muhammad nasiruddin muhammad nasiruddin albani malami ne wanda ya shahara kasar sham da kasar sham namce da kenan syria da jordani ya dan zama saudiya dan wani a takaici ba lahin tarihi muke bana malamin a yau a wannan karni da muke ciki wannan zamani nan saman shekara ɗari da zawa yau ba a samu wani malami ba a saman ƙasa wanda ya ma suna hidima irin shi hatta wanda suke da saɓani na fatawa irin misali su bin baz bin baz dama an za a wannan ƙarnin wanda aka tada malamai na addini wanda aka yadda aka kowa ya nuna amince da su shi albanin bin baz usaimi rahimahumullah duka wani allah shi kan zagarta musu wannan su ne malamai na duniya a yau babu da ya ka samu na gaba da su a dai duniya sanin duniya malamai to amma maganar bangaren hidima wannan duk mai ake da littafi ya sani yin hidima ta sunna shi yawa ya fara a wani karnin shi yawa ya ja hankalin mutane wajen tace hadisi kwashe-kwashe a ware kwashe-kwashe na ingantacce da ba ingantacce ba wannan a duniyar shara wani aikin a wannan karnin namu ba a duniya ba a wannan karnin ba malamin da ya aiki ko rabin nashi rabin nashi ba samu ba sai dai a gaba kuma na Allah ne misali yan uwa muna magana hadisai na banza wannan da ife kan mawdu'i kan kaza kaza zaka sana na abin da ya bari a duniya ba littafi ba juzu'i juzu'i 20 yayi ishirin dukkan da sun kwashe-kwashe ne kuma zama ya tace ya tace nan kaza ya suna aiki ne ba kama aiki ba kuma yau su mujaddadan su wani musamman ko ingantattu ne ingantattu ne kai an ba a magana magana da yanka ce aikin addini ko sunna ina tune wata kissa da cikin daya cikin malamin Muhammad Hassan shi ma daya cikin malamin na zamanin yanzu ne masu ilimin hadisi ko ilimin wajen abin wa'azi mutum masar ne yake ba labarin wani abu da yawa kana ya ce a gaban shi aikin haji ya wani shekarar ya ce an zo Allah ya gama wata hajji ce ga albani rahimahullah ga usaimin rahimahullah haka bin bas ce wannan uku suna nan wuri guda ya ce ya ce muka zo muka yi ta ya ce ce ya tare da tun salar asuba aka kafa aka kafa majalisi ya ce wallahi wannan majalisan har a zuhur ba tashi ba ya ce muna zamane ya ce ya aka yi da aka zo sai aka ce to ya za a yi fatawa sai bin baz ya ce abinda za a yi abinda ya sha fatawa ta hadisi albani ya amsa fatawa ta fikihu usaimin ya amsa aqida bin ba zai amsa Allahu akbar yace haka abin yau kana ce majalis ne ce iyaka kyawo iyakan matsayi ce a gaban mu aka yi ce tun sallar asuba wannan masu kewaye mata almajirai su ma shehu ne malamai masu baka littafai wasu ke almajirai wasu ke kewayen wurin wuri ne na malaman duniya san haɗe masu rubutu ba shawar ya kaɗai ba ya ce wallah ana wannan jiho tambaya ta aƙida bin ba zai caɓe ta fiƙihu usaimin ya caɓe ta aƙida ta hadisi albar haka suka ganin bayan allah cayi tun asuba ya ce wallah ba a tashi ba sai a zuwa ta yi tun lokacin sallah yi wa zai sallah a nan kuma a kai abin ba zai ci a sauri albani ci a ƙarshe albani ce kai albani kai ne muhi sanin kai ma duka mafi ƙwararri kuma kai ne muhi sanin sunna kan shiga gaba ku gwada mana sunna ka aka tawar sunna kamar dukkan malaman gaba da Allah cikin sagara ta musu kai wannan shine albani rahimahullah tarihin shi da yawan gaske gaskiya Allah cikin sagara ta musu wannan malamai ne sun yi hidima kuma a ce annabawa ne a ce wani bisa wani wani bisa kuskure ana iya samun kuskure a wajensu kamar kowa bashar ne amma hidimar addini da sunna wannan bayan Allah sun bakin iyawarsu kuma alherin su yake da yawa kula-kula Allah gafarta musu wannan shi ne malam sai wani yake tambaya kamar asuba gari ya waye rana ta fito ya tashi bai sallar asuba ba wai ya raka ta alfajiri ko kuma yanzu na karanta inda iya jin na ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam wata suna cikin bulaguro sun dare suka kwanta sai suka makara sai zahin rana mata da su da suka halaka na bai kabara umar kabara allahu kabar mun makara ki alishi sun makara annabi ya ce to yanzu a yi gaba sai da aka yi gaba aka yi kiran sallah annabi sai da sai da ya sallah ta rakatar fajar ta kuma sallah asuba kenan akan haka in ka makara in dai ba wannan masu bacci da gangan ka tashi ran ta bullo kullun sallarka wannan Allah bai karba amma ta kama ta ran ka makara ba ka ba da ganganci ba to wannan in ka tashi za ka yi sallah ta rakatar fajar kuma ka yi sallah asuba kai tsaye haka yi wa kana ga manzana sallar salama haka yi kenan kai ma bin sunna sai ka aikata yadda ya aikata ta yin ta to kan kai sallar asuba ne ta kaita
ma'ana wasu ba a shirya tambaya cewa kamar rashin sallah kamar kenan haila ta kenan to ta ce kamar kwana shida ne take zubda shi in ta kwana uku sai ya dan dauke kamar babu shi kuma kwana ɗaya biyu kuma daga baya ya zo shi to amma in ya kai shida sai ya da to wai wannan kwana ɗaya biyun da suke dan dauke a wannan wai sai sallah sai ta yi ko yawa idan alama biyu ce in aka ga ɗaya dole a yi wanka a yi sallah in ya dawo tsida in ma ta ga horin ruwa biyu bayan jini ko ku a sa wani abu hori a gaba a hudu a gaba komi dole a yi wanka korar da dawa tsida a yi wanka a sallah haka sallah za a yi wanka a sallah in dai ta gano alamar in ma horar ruwa biyu bayan wancan jinin ko ta sa wani kyalle hori ta sa ta gaba komi to in ta gaba komi yanzu dan ko da jini bai dago ba inda an sa wani abu an gaji a ciki kenan akwai jini ba a sallah amma in dai an gaba komi to za a yi wanka a yi sallah kuma da ya dawo kuma sai a yi ci sai a tsaye da sallah har ya kare wallahu a'lam na'am to sai wani yake tambaya a game da in za a tashi daga sujada in za ka miƙe tsaye da ake dunkule hannun waiwai mai matsayin shi wani suna kiran shi ajan ajan da kiran shi akwai wani shi cikin cikin fasar da albani ya karo waya kan shi na dunkule hannun ya ana yin shi ya sunna ce ya sunna ana yin shi to sai wani yake tambaya game da abin da ya shahi tafarnuwa ko albasa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa idan mutum ya ci tafarnuwa ko albasa ya tafi masallaci to wai wai ko in adahe suke a annabi ya ce ka dafa su an dafa su wari annabi ce mai so ci sa annabi ce dawa su yanda ruwa tana karya wannan abun kowa sun damu albasa duk akwai abincin zaba zaba albasa yanzu da yawa sai ai mata sai abinci ba albasa wannan abincin ma albasa kun take yawa cikin shi kenan ba magana ana nihi ne danya eh tahoranwa danya ce ake magana ita take wari ko an tahoranwa eh danya ake mana to malam sai wani shi kuma yanzu yake tambaya cewa waya ake wanka na gawa haba ana an mutum ɗaya magana wankan gawa ka je makaranta kurin ko sake kira daga baya ko sirrin insha Allah gobe sai gani goma za mu dawo in kai kira insha Allah ya bayani eh in na ga wannan ga da matsayin mu Allah kai mu gobe sai insha Allah duka muna bukata yan wa duka dai Allah ya gafarta mana kurakuran mu kuma tsawon zabin da aka samu ba samu wannan karatun ba haka Allah kadara dalilai masu yawan gaske muna wata Allah gafarta mana kurakuran mu daidai kuma Allah amsa mana gaba daya Allah biya bukatar duka bayan Allah bukatar ta kware ya bukatar mu gaba daya sakamako da alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقد هوائجنا اللهم فقد هوائجنا اللهم فقد هوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته